نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة
يومنا عشرين شدة قوتا هجرة من الله صلى الله عليه وسلم dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya dace da ashirin da tara a watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin arba'una haditha wannan shi ne karatunmu na goma sha biyar أما ذا متاشي كان حديثي نقول شاهد الحديث الرابع عشر ما لو تحديثي نقول شاهد عن ابن مسعود رضي الله عنه an karɓo shi daga abdullahi ɗan mas'ud Allah ya ƙara mashi yadda ƙara ya ce ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah mai jira da amincin Allah ya ce la ya hillu baya halitta damun muri'in musulmi zubar da jinin mutum musulmi illa bi ihda talat sai da daya daga cikin abubuwa guda uku jinin musulmi jinin zubar da jinin mutum haramun ba wani dalili ba wani mawari zubar da shi haramun ma'ana kashe musulmi baya da kyawu Allah ya hana shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana Allah subhanahu wata'ala ce wala taqtulun nafsal lati harrama Allah illa bil haqq kar ku kashe ran da Allah ta'ala ya hana kashewa sai da gaskiya wurare da yawa Allah ya faɗa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa katabna fiha annan nafsa bin nafs wal ayna bil ayn wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhun was sinna bis sinni wal juruha qisas kuma Allah ya ce min ajli dhalika كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا mun rubuta a kansu cewa lalle ko saboda haka muka rubuta musu cewa duk wanda ya kashe rai ba da rai ba duk wanda ya kashe rai ba da wata banna ba to kamar ya kashe duniya ne gaba daya rai daya wannan yana nuna haramcin mi haramcin kisan kai ba da dalili ba kuma Allah ta'ala ce wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata bai dace da mu'mini ya kashe mu'mini ba sai dai da kuskure wani wuri Allah ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha duk wanda ya kashe mu'mini da gangan to sakamakon shi jahannam zai dawama a cikinta Allah ya yi fushi a kan shi Allah ya tsine mai albarka Allah ya yi mashi tarihin asaba mai girma a cikin jihar waɗannan duka ayoyin suna nuna mun wato bai halitta ba a zubar da jinin mutum ba sai da dalili yasa Allah ya ce illa bil haqq Allah ya tashi yaban bayan Allah na kwarai ibadar rahman Allah ya ce والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق باس كشرن الله يتي haramun ne a kashe ta sai dai da gaskiya ba na sai da waɗannan abubuwa da za mu ji su a cikin wannan hadisi mai girma kuma kama annabi sallallahu alaihi wasallama yace musulmi ba zai gushi ba a cikin yalwa da jin daɗi na addinin shi in dai bai kashe wani ba saboda haka kenan kisan kai a cikin addininmu na musulunci haramun ne haramun ne haramun ne yana daga cikin ma manya-manyan laifuka idan ka kashe mutum da gangan hukuncin ka harama mashi ba don koyi ba sai domin a kiyaye ran musulmi domin kan wani shi ma yaje ya kashe kuma a kyale shi saboda girman rai wurin Allah subhanahu wataala in ka kashe da gangan hukuncin shi ne a kashe da kai ba sai rangwame da Allah ya kawo cewa abincin da hakkin wasu ne to suna da damar su yame maka ko suna da damar su ce a ba su biya a kyale idan ba su yaye ba idan suka ce ba su san biya to babu wani abu da za a maban da kisa kawai to saboda haka wanda Allah sallallahu alaihi wasallam a nan wurin ya ce la ya hillu damun ri'in musulmin zubar da jinin mutum musulmi bai halitta ba illa bi ihda talat sai da ɗaya daga cikin abubuwa guda uku na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce at-tayyibu zani at-tayyibu shine mai aure wanda ya aure kuma je ya auka masana da auren shi ko ya taba ya aure ko yana tare da matar ko ya sake in dai ya taba yin aure shi sa aka ce azayu azayu shine bajawari kaga ya taba aure kenan yanzu ba ya da ba dai yayi aure ba ba dai ya wanka ba to shi kenan za a wanka mai wuka shi ma azayu zani bajawari wanda ya je yayi zina ya tabbata cewa lalle yayi zina an kama ya da shaidu kuma ita zina hanyoyi biyu ke gare ta ko dai mutum ya zo ya ce ya yi shi kenan ya tabbata ba a bukatar wata shaida ko kuma a kama mutum shaidu hudu su kama mutum to shi kenan idan uku suka kama ba mu zinaci ba ko da kun ga yana zina a wurin Allah hukuncin da Allah ta'ala ya ce a mashi na mazinaci bai haushi ba sai kun kama ya da shaidu guda hudu kowa ya gani kuma kowa tare kuka gani an biyu suka gani ku je ku nemo wasu kayan ku dawo kuka iske suna sa kaya na suna shike na ana zuwa ka iske su ga su ne cikin daki amma me sun sa kayan su da kowa ya kama bakin shi in kuka ce musu mazinata ne ku duka wadin gula ne ku zaɓi kowa mai gula da tamanin tamanin kuma kun gani biyu sun gani biyu ba su gani ba don a kiyaye mutuncin ɗan adam ɗan adam yana da mutunci wurin Allah amma me yasa Allah ya ce a kashe shi saboda ya zidda wannan mutunci amma kuma wurin zidda shi sai da kwakwaran shaidu ba haka kawai ba za a jira a kashe shi sai an samu cikakken shaidu masu kwari amma ba haka ba to kuma mutuncin shi yana nan sai dai shi tsakanin shi da Allah ya tuba ya gyara tunda ya san yayi kuma su waɗannan sun ga yayi amma matsalar ba su da wasu shaidu sai su kare barke da ya rage wa mutum tunda ya san yayi ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan shi ake cewa sayyibu shine bajawari wanda ya taba aure ko dai yana tare da matai ko kuma ya rabu da ita ko mai aure ne mace daya ko mace biyu ko kogoro ko kuma ya aure ta ya sake ta bayan auren ya je ya afka mazina ya zo ya ce ya yi zina shi kenan hukuncin shi ne a kashe shi da shi ba sai ya mutu jinin shi ya halitta muna gane wani in kuma kawo ƙarar shi aka yi ya yi to shaidu hudu za su kawo ƙarayya don Allah ta'ala ya ce azzani ya ce wazzani fajilidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda mazinaci da mazinaciya kuma kowane ɗaya daga cikin su bulala ɗari wala ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adabahuma ta'ibatu minal mu'minin da zo da haka kenan idan mutum ya riga ya auka ma wannan bala'i to abin da za a miki to shi asayyibul zani malamai sun ce akwai sharuɗa a cikin shi guda shidda sai sun cika sharadi na farko ya zamanto baligi ne idan yaro ya zo ya ce ya yi zina to ba za a kashe shi ba saboda ni bai balaga ba sannan kuma ya zamanto yana da hankali idan mahaukaci ya yi ba a kashe shi ba a gini shi ko da an kama shaidu hudu a kan shi ba za a kai saboda ba ya da hankali tana yi wa mai sa abin da ya yi muna gane wa ɗin shi yasa ɗaya daga cikin mutane zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam da ya zo ga manzala ya yi zira manzala ce cikin hankalin ka kake kace manzala cikin hankalin ka to saboda haka akwai sharadi sannan akwai sharadi na yanci sai mutum ya zama tuɗa idan mutum ya zama tubawa ne to wannan hukuncin bai haushi ba wanda hukuncin bawa ya sha gurbin da hukuncin ɗa sharadi na biyar shine musulunci da zaman to musulmi in kamuni ne to wala a ba sharadi na shidda shine aure ingantacci aure ingantacci shine wanda aka yi a bisa tsarin addinin musulunci aka yi auren ba ya daga cikin auren da musulunci ce ba aure ba ne akwai auren rika waɗanda ba aure ba ne to an mutum su ya yi ko da da an mai shaida ya yi amma auren musulunci ba aure ba ne to bai cika sharadi ba za a mai komi ba sai dai a ladabtar da shi amma hukuncin kisa bai ya hauka shi kuna gane ba akwai auren rika waɗanda ba su da kyau kuma ana yin su kamar mace ta yi aure babu wali da yi ta samu wani can uwayen da suke ba za su aura mata kuma suna da dalili suna da kwakwaran hujja ta je ta samu wani wanda ba daga cikin waliyanta ya zama waliyi ta wannan ba aure bane ko kuma uwarta ta ce ita za ta aurar da ita da zama waliyyi ta kaga mace ba ta aurar da Allah Allah ya ce azzaniyatu hiya allati tuzawwiju nafsaha mazinaciya ita ce wadda take makanta aure da kanta mace ba ta aurar da mace waɗannan su ne sharɗa waɗanda idan sun cika a cikin mazinaci to ya halitta a yi shi ya halitta a kashe shi da jiba har sai ya mutu Allah sallallahu alaihi wasallam yace ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zanaya farjumuhuma albatta nakalan min Allah Zala ya ce tso da tsohuwa, mana miji da mata waɗanda duk sun yi aure. Ita ma mace dole sai ta taɓa yin aure sami za a biyu ta. In ba ta yi aure ba sai dai a mata bulala ɗari. Zala ya ce in dai suka yi zina, ta tabbata cewa sun yi zina, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku jefe su sai sun mutu. A yi rami a sa su cikin rami na bijikin su na wuri a ta jiwo su da zuwa. ai ta jiwa ai ta jiwa mutane su kewa su ai ta jiwa sai sun mutu sai ransa ya yi kasa na gani su Allah ya kiyaye to da haka kenan idan mutum ya yi aure ko mace ta yi aure ta yi zina to hukuncin da za a mata kenan cewa zubar da jininta ya halitta ma'ana ya halitta a kashe ta na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa nafsu bin nafs da kuma rai da rai mana an ka kashe mutum to ya halitta kai ma ayi ka kashe ka Allah ya ce ya yi wallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al hurr bil hurr wal abd bil abd wal untha bil untha فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ya kodan da suka imani an wajauta maku rama kisa in aka kashe mutum a rama ma wanda aka kashe a kashe wanda ya kashe shi alhurru bil hurri a kashe da in ya kashe da wal abdu bil abdi a kashe bawa in ya kashe bawa wal unza bil unza a kashe mace in ta kashe mace muna gane wa ku to shine an nafsu bin nafsi wannan ya dace da abinda Allah ya faɗa cikin suratu al-ma'ida wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi mun rubuta musu mun wajabta musu a cikin attaura cewa lalle ana kashe rai da rai wanda ya kashe rai da gangan a kashe shi banda da kuskure in ka kashe rai da kuskure to ba za a kashe ka ba muna gane ko shine kana hitawa da mutu wani na kawo ka bige shi mutu kaga ba kai kashe shi ba da gangan kisan ganganci shine wanda za ka yi da gangan kana neman mutum har a jima ga bakinka kana cewa sai ka kashe wani da ya mutu me za a cewa da gangan ka kashe shi amma kana cikin ta ya mutu ya gidda ba kama san shi gidda da mota ka bige shi ko kuma baka san yana bayan ka ba kai baya baya ka bige shi ya mutu kaga duk kuskure ne ko ka tashi haka kana miƙa yana kawowa shikenan ka bankara da ƙarfi shi kuma daidai yana kawo kanshi ka bige shi ya faɗi a gaba da gangan bane wannan ne kisan kuskure ake ce mai duk wanda aka yi mai irin wannan to babu ramuwa a ciki saboda ba da gangan bane amma ka ka ne mutum haka kai sai tun shi da bindiga ba ka yi shi wace kuskure ne ina ina kokarin gwada wancan wancan yace ne a shi na harbe shi ya tabbata cewa saboda kana ganin shi kai sai mai shi daban daga kare shi ko kuma ka samu mutum da takobi kai ta datsa sai ya mutu ko ka samu mutum da wani katin duki kai ta buga mishi kai ta buga mai sai ka ga bayan motsi kuma ka je kuskure ne wannan duk kisan ganganci ne in aka yi shi to za a rama ma wanda aka kishi muna ganewa ko da haka daga cikin abin da yake halatta jinin mutum shi ne kashe rai Allah ya ce wa man kutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan wala yusrif fil qatl duk wanda aka kashe da zalunci ba da ake ba ka kashe shi waliyin shi mun samai dalilin da za ya biya ga an rama mashi ko kuma mun samai dalilin da za ya karɓar diya a maimakon kisan da aka madan shi ko kuma ya yayi wala yusrif fil qatl ka wuce iyaka wurin kisa in ramawa za a yi to a rama kisan kan da aka yi maɗanwa shi ma a mai irin shi ka a wuce iyaka da haka daga cikin abin da yake halatta jinin mutum shi ne kisan kai wanda ya kisan kai da gangan kamar yan bindigan nan da suke kashe mutane da gangan su tsaye da kuma ku tsaya ba su ta harbi sai kun mutu wanka masu gardama su harbi karaka yan kama su ba laifi bane duka a tara su a yi a masu ban ruwa da bindiga wadda suna kashe mutane da kankan muna gane wa ku to an nafsu bin nafsu kenan duk wanda ya kashe a kashe shi wan tariku lidinihi da kuma wanda ya bar addinin shi wanda ya bar addini ya bar addini ya sauya addini kenan daga musulunci zuwa yahudanci daga musulunci zuwa nasaranci daga musulunci zuwa maguzanci daga musulunci zuwa wani addini daban na arna ya dai bar addinin musulunci ya sauya addini shi kenan ya yi ridda kenan ko duk wanda ya yi ridda ya bar addinin shi na musulunci to shi ma ya halitta a kashe shi ya halitta a zubar da jinin shi al-mufariqu lil jama'ati wanda yake mai rabuwa da jama'a da ma dama da kai ta daga addinin musulunci kara da jama'a musulmi kuma sai manzo Allah ya kara dan ya kara nuna mummuna aikin da ya aikata wajibi ne mu tsaya cikin mi cikin alamun mu ta musulunci wa tasimu bi hablillahi jami'an gaba ɗayan ku ku yi riko da igiya Allah gaba ɗaya wala tafarraqu karku da rabu wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu kar ku zamanto kamar waɗanda suka rarrabu suka yi sabani ku tsaya tsintsiya madaurin ki daya kuna haɗe kuma ba ku sabani ko kun yi sabani sai ku tuna cewa Allah ya yi ku ne dole ku saba fahimtar ku ba iri ne bace sai ku ya kuri da junan wa atiyu Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshal ku ba Allah da manzon shi ku bar rigima sai ku yi rauni wata zabari hukum sai ku ya tayi wasbiru Allah ya ce ku hakuri da juna mana inna Allah ma as-sabirin kuma Allah ta'ala yana tare da masu hakuri kuma Allah ya ce shara lakum min ad-din ma wasa bihi nuha wallazi awhayna ilayka وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وسيد الدين لأن الله قبل لقوات فيه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون Allah subhanahu wataala ya ce kar ku zamanto kamar mushrika da suka rarraba addini suka zamanto kungiyoyi kuma ku zamanto kungiyoyi masu gaba da juna masu kiyayya da juna waɗanda ba su san juna ba su girmama juna ba san darajar juna ba kar ku zamanto kamar su Sadaga addinin musulunci ba a san fita daga cikin shi, duk wanda ya fita daga cikin shi, ba hukuncin shi jinin shi ya halitta kamar yanda dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani hadisi man baddala dinahu fa qatuluhu duk wanda ya sauya addinin shi ya canza addini ko kashe shi muna gane wa ku misali haka a wattariku lidinihi wanda ya bar addini ana barin addini ne ko mutum ya ce ya bari ya faɗa da bakin shi riddaci ka ce ka bar musulunci ko kuma ka hito karar ka ce kai ba musulmi bane to shi kenan ka ce ni ba musulmi bane ko ka ce ni ba nasare ne ni ba yahude ne ni mushriki ne shi kenan ka yi ridda ka bar addinin musulunci ko kuma mutum ya aikata wani aiki daga cikin ayyuka waɗanda suke nuna kayanci kamar sujada ga gunki ka faɗi ka yi sujada ga gunki daga cikin gumaka wannan riddar ce kara da addinin musulunci ko kuma mutum alƙur'ani na ga hannun shi yanki ba shi ko kuma ƙur'ani na gabanka ko cikin ɗakinka ko filin gidanka ko makaranta ko masallaci ka yi balo da shi ko ka ɗauki takardar ƙur'ani ka zanki yin tsarki da su kafirci wani ko ka zagi Allah ko ka zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko ka ƙaryata wani abu na alƙur'ani ko ka karyata wani abu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk abubuwa ne irin nabi na ridda ko tsayi ka zamanto kasar gumin boka shi kenan boka wanda yake amfani da tsayi to kayi ridda kawar addinin musulunci abubuwa ne na ridda suna da yawa Allah ya raba mu su ko kuma ka kiyarda da wani abu sananne na addinin musulunci ka ce baka yarda da shi ba kamar sallah ka ce ba ka yarda da sallah gaba ɗayan salloli biyar ka ce ba ka yarda da su ba ko kuma cikinsu ka ce kai ba ka yarda da guda ba ita ce sallah asuba da shi kenan mutum ya yi rinda ko kuma ka ce a zahar ce ba ka yarda da ita ba ko da asar ko magariba ko ishiyan cikin salloli dai ka ce ba ka yarda da guda ba ko kuma ka ce ba ka yarda da azumin watan ramadana ba malumin addini ne bil darura sananna abu ne a cikin addinin musulunci cewa azumi wajibi ne kai kuma ka ce ba wajibi ba ne ko kuma zakka ka ce ba ka yarda da ita ba ko kuma ne aikin hajji ka ce ba ka yarda da shi ba wannan duka ana ce masu min ana ce masu yin su sakin yarda da sorin da fita daga addinin musulunci duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan to shi ke nan hukuncin shi jinin shi ya halitta a zubar da jinin shi wannan shi ne a tarihu lidini wanda ya bar addinin shi al-mufariqu lil jama'a wanda ya rabu da jama'a kuma duk amma na guda ɗin ce amma akwai mutanen da suke rabuwa da jama'a waɗanda suke zama 'yan tawaye su ba kafarai ba ne ɗan tawaye wanda zai ɗaukar bindiga ya koma cikin daji yana tara hanya yana fashi da makami aikin shi aikin sabon Allah ne amma ba kafirci ba ne amma duk da haka ne ya halitta a yaƙe shi a yaƙe shi don a mero shi bisa ga hanya in ta kama a kashe shi sai a kashe shi ba kisan shi aka je ba an je ne domin a dawo da shi a raba shi da wannan mugun tunanin na cutar da mutane na karbe mutane dukiya na yin faɗe ga matan mutane na cin mutuncin mutane a mai doya in ya kiyaye ce a'a waɗanda suka je su dawo da shi din nan sai dai a yi faɗa to sai a yi faɗa waɗanda sai a yi ta ƙoƙarin dai ka a hannu shi haka ga yana harbin mutane kuma yana samun to shi ma sai a harbin shi ya halitta a kashe shi ba dan yana kafiri ba a sai dan yana mai sabon Allah Allah ya ce inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adabun 'azim Allah ta ce sakamakon waɗanda suke yaƙa Allah da ma'aiki, sallallahu Alaihi wasallama suna ɓanna a doron ƙasa sakamakonsu shi ne a kashe su. In su ma abinda suke kenan suka tare mutane suka kwace musu dukiya kuma su kashe, sai a kashe su. Auyu sallabu ko kuma a rarrataye su, in su ma haka suke ma mutane, a rataye su don mutane su gani sauran mutanen da suke da tunanin suwa bari su ɗauki makami su shiga daji su shiga cikin taitayensu sai a rataye su rataye wa irin wanda gice gice a rataye mutum sama ya ci ma'ana tsirewa a tsira mutum har sai ya mutu a shan yayi ga rana har sai zai shi ya fita sai a yi masa haka ne ko kuma a yayyanke musu hannayensu da kawafinsu ta hanyar saɓani hannun dama da kawa hagu ko kuma hannu hagu da kafar dama a yanke hannun a zo kafa ita ma ta hagu a yanke ta sai a soke mutum da koma ba ya da hannu ba ya da kafa duk wanda ya gani sai a ce ai sakamakon wannan abun fashi da makami ne da yake da aka kamo shi ne aka yanke mai kafa da hannu kaga wanda yake da wannan tunanin gobe ya yi ba zai yi ba to akwai irin waɗannan sa'annan kuma akwai ‘yan bida waɗanda bida suka surguma ce ta kafirci ce mai kafirta mai ita ce akwai bidoyi kuma kumai manya-manyan bido domin bida kala biyu ce akwai karama akwai babba karama ita ce wadda ba ta kafirta mutum amma ta bida mai sabon Allah babba kuma ita ce wadda take sa mutum a matsayin riddaddi kamar mutum ya kamanta Allah da halitta bid'a ce kace Allah yana da fuska irin ta mutane ko Allah yana da hannu irin na mutane ko Allah yana zama irin yadda mutane ke zama ko Allah yana sankowa yadda mutane ke sankowa da mutum ya yi wannan to bid'a ce wanda take mukaffira mai kafanta mutum Allah ya kare ko saboda haka dai kenan a duk wanda ya zo da ɗaya daga cikin waɗannan abinda za a mashi kenan sa'annan kuma hadisi ya takaice wasu abubuwa bai kawo wasu abubuwa ba daga ciki akwai wato cewa wanda ya luwaɗi hukuncin shi ne mi a kashe shi aka kama mutum da luwaɗi an tabbatar da luwaɗi yake ta hukuncin shi ne a kashe shi malamai sun yi sabani wurin wani irin kisa za a yi mushi wasu suka ce za a kashe shi ne da takobi wasu suka ce za a toye shi tun da mai wuta ya mutu a ƙone shi a gashe shi wasu kuma suka ce a a nemi gidan da ya ko'ina tsawo a cikin gari a tulloye daga can kawai na ta ce can sama da shi haka umar ya raba mu da gidaje dogaye duk gidajen mu gari ne ba mu da hawa biyar hawa biyar ma kamar hawa goma ya kamata a tare shi sai a tullo shi na? ba za a hanko sa shi kaɗai za a bari yawo kaga yi abin nan shi ba yi dole sai tare da wani sai an je da mutane su hau da ta su turu shi saboda mutane a nabulut da Allah ya tashi halaka sai da aka yi sama da su sai da aka cirike kasarsa aka yi sama da su sai aka jirge ta yaushe sa wasu malamai suka ce sai a yi musu irin yadda Allah ya lakar da garin mutanen annabi lutu waɗanda ba su yi imani da Allah ba kuma suka zan girwa shi ko kuma mutum ya haramta ya har- ya haramta halal abin da yake halal ne ka ce haram ne ko abin da yake haram ne ka ce halal ne kamar giya mutum ya halatta giya to ya zama kafin shi ma ya yi ridda ko kuma mutum ya haramta nama naman shari naman raguna naman awaki naman kaji naman kibi naman tsuntsaye waɗanda Allah ya halatta ci ci a ai haram ne. to ya kayyata Allah ke ya haramta abinda Allah ya halatta shi ma ya yi shi ma ya rida abubuwan rida da yawa ke gari su duka Allah subhanahu wata'ala ya kare mu ya kare mu daga barin su amin
amma barin sallah barin sallah ta ƙin ta ba kafirci da mu muna gane ba ko barin sallah ba kafirci ba ne in dai ka yarda da ita amma ba ka yin ta to ba a ce maka kafir kana nan matsayin ka musulmi saboda ka yarda da cewa wajibi ce amma me lagganci da sakarci yana ka kai to amma dai matsala ce ta sabani tsakanin wasu malamai suna ganin barin sallah ma ko da ka yarda da ita kafirci suka ce inda ka yarda da ita ai da ka aikata amma tunda baka yi ba ya nuna kenan yardarka da kace ka yi da ita ƙarya kake saboda ka za a kashe ka su ma waɗannan akwai ayoyi masu tarin yawa da hadisai waɗanda Allah subhanahu wataala da manzon shi suka bayyana mana cewa duk wanda ya bar sallah to ya kafirci inda Allah ya ce aladun lari bainana wa bainahum as-salat wa man tarakaha faqad kafara alƙawarin da ke tsakanin mu da kafirai shine sallah duk wanda ya bar sallah shi ke ya zama arni ya kafirta da Allah subhanahu wataala kuma Allah ta'ala ya ce fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa khallu sabilahum in suka tuba suka tsaye da sallah in suka tuba suka ba da zakka Allah ya ce ku rabu da su ku tsare su ba sai Allah ya kawo magana mi tsayar da sallah wata aya kuma Allah ya ce fa in tabu wa qamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din in sun tuba suka tsaye da sallah in sun tuba suka ba da zakka to ƴan uwanku ne na addini ran kaga in ba su yi sallah ba bayan uwan magani ba ko wala ce fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fa sawfa yalqawna ghayya illa man taba na sai wadansu yan baya suka zo bayan su suka bata sallah suka yi watsi da ita ba san darajar sallah ba Allah ya ce da sanda za su haɗu da wani kwari da ake ce ma gayyi sai wanda ya tuba kaji wanda bai tuba ba to Allah subhanahu wataala zai jeba shi a cikin wannan katon kwarin na cikin wutar jahannama wata aya kuma Allah ya ce fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun bone ya tabbata ga masu yin sallah waɗanda suke rankana daga sallarsu kuma Allah ya ce ma salaka kun fi saqar قالوا لم نكن من المسلمين me ya kawo ku cikin wutar sakar wutar jahannama suka ce ai ba mu daga cikin masu yin sallah ba mu yi sallah ba kaga farkon laifinsu da suka faɗa a cikin wuta jahannama kaman kaman kamar duniya ce yan kaso in suka shigo duba kon ya shigo ana tambaye shi musamman haka ga yana ta kuka da bacin rai me kawo ka yan kaso za su tambaye shi me kawo ka in suka ji abin ba wani bane kake kuka sai wani ya wanka mamaki kai shiru daga nan za su yi rigita ga su rigita ma da ma wani mutum ka kashe da ya ɗauka mutane to jahannama ma ana fadawa ciki qalu lam naku minal musallin za a tambaye su cikin aiwa ba daga cikin masu yin sallah da haka dai babban zunubi ne mutum ya bar sallah a wurin mafi yawan malamai ba kafiri bane bai kafarta ba mai ta daga addinin musulunci ba yana da cikin musulmi a wurin kaɗan daga cikin musulmi suna ganin cewa ya kafarta ya kamata a kashe shi shi ma yana shiga cikin mi waɗanda jininsu ya halitta a zubar da shi Allah ya kiyaye malam yace rawahul bukhari wa muslim imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi ma'ana wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi wallahu ta'ala alam inda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada suke kuma Allah ya bi mana Allah ya samu gyara na'am sallah ta yi mutum ya mance yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sallah cikin zama na tayya na farko waya sallah sallah ta yi ka mance baka yi sunna na'am ya ce wa yanzu a zamanin da muke ciki babu wato yin aiki da doka a addinin musulunci ko ana iya tsaye da haƙƙi ko ana tsaye da shi dama shugabanni ne ke tsaye da shi ba mutanen gari ba ba malamai ba ba almajirai ba shugabannin ƙasa su ne suke tsaye da shi su ne waɗanda waɗanda suke ma shari'a a cikin wuraren shari'a su ne za su tsaye da maka wannan dokar tun da ba su shi kenan abin da nake na malamai shine irin haka a yi ta gayya ana gayya kawai karambani ne da shishigi a cikin haƙƙin shugabanni ka ce kai za ka zartar da hukunci wai ko ya halitta mutum ya shiga kasuwa don kawai ya addu'a shiga kasuwa ba komi za su idan dai ya addu'a ya dawo kuma ya halitta ya halitta ba ga sayi na abdullahi da umar ma shiga kasuwa yake ba don ya sulko don ya sallama kawai assalamu alaikum wa alaikum assalam assalamu alaikum sai ya kewaye kasuwar madina ya dawo gida ba abin da yake sun zai samu lada ko bai samu ka shiga kasuwa kana sa kawar ka ta dama ta gode shigo kai addu'a kuma sai ta biyo ka taho na da za ka samu na'am ma ka hana sallah ai ba a sallah sai masallaci kada ya halitta kai sallah ko kuma mutum ya halitta in ya halitta daga gidan shi ya raka a biyu ko kuma in ya shigo cikin gidan shi ya raka abi ko da lokacin da aka hana sallah ne saboda ba a sallah lokacin da aka hana sallah sai cikin masallaci a cikin gidanka komin kake so kai sallah yadda lokacin ba a sallah to ba a in ka ka saba ma Allah kuma Allah ba zai baka lada ba amma masallaci shine za ka shiga dan ka zamna shi ma ko cikin masallaci ba a yin nafila haka nan kawai ka shiga kawai kai nafila lokacin da aka hana kana karewa ka zo ka taho ka ba a yi kawai sai in zama za ka inda Allah sallallahu alaihi wasallam yace in dayan ku ya shigo cikin masallaci kai ya zauna sai ya yi raka'a kaga in zama za ka in kawai ka shiga kai wani abu ne ba na zama to ba ka nafila in dai lok bayan la'asar ne ba ko kuma lokacin da rana take tsakiya ba ta karkata ba kamar sha biyu da yan mintika kaɗan ba ta karkace din nan ba to ba a sallah ko ina kake ba ka yin sallah sai in zama za kai shi ma masallaci amma cikin ɗakinka cikin hilin gidanka cikin shagonka ka shirya da tafi kana so ka zanna a lokacin da aka hana sallah in zaman ka nan shago ne ba masallaci ba amma masallaci shine wanda manzala ce idza dakhala ahadukumul masjida idan ɗayan ku ya shigo masallaci kaji to kada ya zauna har sai ya sallaci raka a guda biyu. Na'am.
Kuma yana tambaya cewa turorin da ake yi na mutum ya yi goma, ya yi goma.
Eh, wadoyi da ake da sami ko da marinci. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. So dari. An mutum ya goma yayi. Yayi. domin goma masu zo ai in ka yi sau ɗari yayin ka samu kai sau goma ma ya isa na'am da wani ya rubuta hadisi yana tambayar manzala ya ce game da gidan al'ada idan ya samu kaya manzala ya ce ta hutu ta hutu shi ne ki wanke shi kuma ta ƙarso bil mai sa'annan ki cuɗa shi da ruwa kuma tambahu sa'annan ki mace shi kuma tu salli bi sa nan ke sallah a cikin shi wannan shine ma'ana hadisi wallahi ta'ala yake nan kan mai
Suna cikin suna ce da mu suna fita, suna mara addu'a, ko sun sun mutu suna gida marasa Suna suna lafiya.
to Allah ya kira sallah Thank you.